بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوتا بقوي وتر رجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو دا دا دلي هدو دا أربعين دا بيو wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kaset ɗinmu na talatin da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunna wal kitabil aziz na allama dr abdul azim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabus sala sannan mun kammala babi na istihbabu ta'khirul isha a ta'khiril isha ma lam takun mashaqqa wato mustahabbancin jinkirta sallar isha matukar babu wani takurawa ko kuntatawa mutane sannan muka shiga babu karahatun naumi qablaha wal haditha ba'daha li ghairi maslaha wato zamu tashi kan babin da ke magana akan karahatun naumi qablaha an kyamaci ai bacci kafin ai sallar isha wal haditha ba'daha an kuma kyamaci hira da taɗi bayan sallar ainihin wato isha a da gairi maslaha matukar hirar da taɗin ba ta maslaha ba ce ma'ana idan akwai maslaha wajen tattaunawar da wannan hirar da wannan maganganu to babu laifi amma ma damar wato hira ce kawai ta harbaci ta hayaniya to ba a santa bayan sallar isha kawai ka je ka kwanta an abi barzata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها daga sahabi abi barzata cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isha annabi yana kyamar yin bacci kafin ayi sallar isha da wahala kaga annabi bayan magrib daidai iwar haka ya kwanta yana bacci baya so annabi kuma ya hana ba a bukatar yin bacci daidai wannan lokaci wal haditha ba'daha haka kuma bayan an yi sallar isha a zauna ai ta hira ai ta taɗi ai ta harbati ai ta maganganu to annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin haka saboda haka malamai suka ce idan ba hira ta addini ko miti ko kuma tattaunawa mai muhimmanci ko sulhu tsakanin al'umma idan wani rikici ya faru ba ko kuma ɗaukar darasi ko karatu ba ko kuma mitin tsakaninka da matanka da iyalanka ba to duk wata magana bayan sallar isha ba a bukatarta sai kuma idan karatun alkur'ani za ka zauna ka yi ko dai wani abu makamancin haka na daga cikin abin da yake da alaka da addini ko kuma yake da alaka da tarbiyya amma irin hirar bakin hanya da irin hirar teburin mai shayi masu shayi kai mana aikin gafara an gane magana da kyau ko da hirar shimfiɗa tabarma a ƙofar gida da hirar jera kujeru a temple da sauransu wanda za a zo a ta cin naman jama'a da gulmar mutane to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karhantar da irin waɗannan hirarraki da irin waɗannan taduka. ya sama a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace iyyakum wal julus fi turuqat ina jan hankalinku dangane da zama a bakin cici bakin hanya zama akan kujeru farare zama a shimfiɗa katuwar tabarma manzon Allah yace ina jan hankalinku dangane da wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce malana buddu to ai ba makawa sai mun zauna saboda na tahaddathu fiha mukan zauna mu ɗebe wa juna kewa ta hanyar yin abin da ya kamata na tattaunawa sai manzon Allah ya ce fa idza abaitum illa julus to idan har kun ki ba za ku daina zama bakin hanya da hira ba to fa a atu tariqa haqqaha ku bawa hanya haƙƙinta qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah sahabbai suka ce to menene haƙƙin hanya ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari ku yi kokari ku dinga hana mummuna in kun gani ana yi in dai zaka zauna bakin hanya to wajibi ne a kanka idan ka ga wani zai aikata abin da ba daidai ba ka hana shi in ba haka ba ta hika shiga gida na fata an fahimta haka kuma in ka ga wani mutum yana nema ya kauce daga kan abin da yake daidai to kai kokari ka nuna masa daidai din ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan ku kauce daga kallakallan abin da Allah ya haramta muku kallon matan jama'a kallon abin da bi nazaratin tu'dini kallon da zai cutar da musulmi ko da ba mace bane ko ai haka mai ahlar yace ko wala yajuzu lahu an yanzura al muslim bi nadratin ko bi nazaratin tu'dihi bai halatta gare ka ka wa mutum ido har irin kallon da zai cutar da shi ba to wannan fa musulmi namiji kenan to ballantana mace to ku kiyaye idanuwanku dangane da kalle-kalle na farko dai wanda kake kalla Allah ya haramta maka kallanta na biyu idan ka ci gaba da kallanta kai ma kana iya samun matsala ta hanyar tayarwa da kanka sha'awa kuma bata halatta gare ka ba kaga daga nan ne sai kuma mutum ya je ya aikata barna kam nazratun fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qausin wala watari almar'u ma dama dha qalbin yuqallidha dha aynin yuqallibuha fi a'yun alghid mawqufun ala khatari tasurru muqlatuhu ma darra mihjatuhu la marhaban bi sururin ada bid darari kamar yadda mawaki yake fada daga cikin abin da ke jawo barna tsakanin al'umma yake jawo matsala tsakanin bayi yake sa mutane su kangare wa Allah akwai kalle-kalle to ku daina in ji manzan Allah in ma za ku zauna a bakin hanya abu na biyu kar ku dinga cin naman mutane gulma mutum ya wuce a hau hirarsa he an gama sai wani ya sake giftawa hi ma sai a ajiye wannan kuma sai a hau hirar wancan to duk yana daga cikin hikimar da ta sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haramta ko ya karhantar da zama a yi hira bayan sallar isha saboda galibi hira ba ta Allah da annabi ba ne amma idan hira ce ta ƙarar juna ilimi idan hira ce ta tattaunawa idan hira ce ta mitin tsakanin al'umma idan hira ne ta sulhu tsakanin wanda suka kacaɓe suka rikice in hira ce tsakaninka da matanka ko iyalanka in hira ce ta tambayar yara yaya sun yi hadda ko ba su yi ba an gane maganar da kyau ko assignment ɗinsu na makaranta da aka ba su sun yi ko ba su yi ba in hira ce wacce take da alaƙa da tattaunawa mitin na addini a masallaci ko a ƙofar gidan a'a kun je tambaya wa wani aure ne a'a an je yi wa wani baiko ne a'a an je a kai wa wani zakka ne na fata an fahimta da sauransu to wannan duk babu laifi a yi shi bayan isha duk abin da yake da alaƙa da aikin Allah da addini babu laifi amma wallahi duk hirar da ba ta da amfani babu wata alaka ta addini ko ta mu'amalar zamantakewa annabi ya hana bayan sallar isha jama'a kowa ya ji tsoron Allah an gane magana da kyau ko saboda haka daga ka gama yanzu an gama karatu eh sauki nana ka tattara yana ka yana ka tafi gida a zuba ma tuwo ka ci ka yi hira da matanka ko da 'ya'yanka ko kuma wani a makamancin haka kana gamawa ka nemi gado ka kwanta shikenan magana ta kare sai kuma asuba Allah ya kai mu shi ne kawai tsarin musulmi kuma wannan ba wai da isha ba ko kuma da rana ba abin da daddare ba ko da rana in ba ka da abin da za ka yi a waje ka zauna a gidanka amma kana da rumfar kasuwa zai ka buɗe kana da shago zai ka buɗe kana da aiki job zai ka yi ƙwadago zai ka yi ɗan a caɓale kai hau ka tafi keke nafe ne murɗa ka zura a guje ina fata an fahimta ko menene kake da shi na yi ka je ka yi in babu dawo gida ka zauna abinka la khaira fi kafirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin jazakum Allahu khaira ba alheri dangane da da yawa daga cikin tattaunawa da mutane suke yi in ba abin da yake da alaka da addini ko sulhu tsakanin mutane ko kuma kokarin yin wata sadaka ko wata kyauta ba illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya shirye da mu wani anas wannan hadisi da muka ji a imam bukhari da muslim suka rawaito cewa manzan Allah ya kasance yana kyamar yin bacci kafin sallar isha yana kuma kyamar yin taɗi da hira bayan sallar isha وعن أنس قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة الله أكبر صحابي أنس بن مالك barin gidan manzan Allah kenan mai hidimar gidan annabta Anas dan Malik Allah ya ƙara wa Anas yarda ya haɗa mu da shi a aljanna masu sukar Anas Allah ya haɗa su da bala'in duniya da lahira baki ɗaya duk wanda yake sukar Anas yake cin zarafin Anas Allah ka haɗa shi da daidai da shi wanda zai yi maganin shi Anas ɗan Malik yake cewa nazarnan Nabi sallallahu alaihi wa sallama mun saurari manzon Allah zata lailatin a wani dare hatta kana shatrul laili yabluguhu har san da rabin dare ya kusa ya riski annabi yana gida mu kuma muna waje a masallaci muna jiran shi an gane magana da kyau ko kusan rabin dare ya kusa ya tafi mu muna zaune muna jiran manzon Allah manzon Allah yana cikin gida bai fito ba faja'a sai ga manzan Allah ya zo fasalla lana sai ya mana sallah ya'ani al-isha kenan ya mana sallar isha thumma khatabana annabi sai ya wuce gaba sai ya mana khutba ma'ana ya mana nasiha ashe kenan wa'azin bayan sallar magariba wa'azin bayan sallar isha mun gado shi ne daga annabi Muhammadu liman an idar da sallah ya miƙe magariba ya yi mutane nasiha a'a an yi isha ya miƙe wa mutane nasiha ya gaya musu wani abu da Allah yake so su yi ko wata ɓarna da ta shigo ko wasu abubuwa da mutane suka yi sakaci ashe wannan an gado shi ne daga waye daga annabi Muhammad Anas ya ce annabi ya idar mana da sallah thumma khatabana sannan ya mana khutuba ya mana wa'azi ya mana nasiha ya ja hankalinmu faƙala a cikin nasihar har yake ce mana ala ku saurara ya ku sahabbai innan nasa qad sallau thumma raqadu da yawa daga cikin mutane sun yi sallah sun je sun kwanta ina fata an fahimta da yawa daga cikin mutane sun yi sallah sun je sun kwanta an gane magana da kyau ko wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartum salata to ku sani ku din nan lam tazalu fi salatin ba ku bushe ba kuna cikin ladan sallah man tazartumus salata matukar sallar kuke jira yanzu zaman mu anan me muke jira ta yi isha to ana ta rubuta mana ladan muna ta ishoshi isha muna ta sallama isha an gane ku idan a cikin minti biyar ko goma za mu idar da isha to yanzu duk bayan minti goma sai Allah ce ku rubuta musu sun yi isha a sa musu lada duk bayan minti goma a sake rubuta musu sun yi isha a rubuta musu lada a sake rubuta haka za a yi ta rubuta mana muna ta sallah muna sallamewa har mu yi sallar isha mu watsi na fata an fahimta ko mu tafi gida kai ko eh ba mu watsi ba an gane magana da kyau ko har mu yi sallah mu tafi gida wato za a yi ta rubuta mana ladan mun yi sallah muna ta sallah muna ta sallah muna ta sallah shi yasa ka zauna a masallaci jiran liman in har da za ka gane ma to liman ya yi latti kar ya zo da wuri amma ba haka muke ba kuma in liman ya yi latti sai ga yana ta tsumewa yana ɓatare ko kai kuma baka san lattin liman kai kuma alheri ne a gurinka ba domin zaman da kake kana jiran a zo a yi sallah to rubuta maka ladan kana sallah ake shi yasa su sahabbai da ke sun san wannan sirrin ba sa damuwa don annabi bai fito da wuri ba yanzu dai ka ji ana yana ba mu labari cewa sun yi ta jiran annabi ya fito ya musu sallah har san da aka kusa a rabin dare ko ba wanda ya ce annabi fito fa lokaci ya yi suna zaune shi yasa annabi sai sake kwaɗaita musu ku sani fa zaman da kuke kuna jiran a zo a yi sallah to ba ku gushe ba ana ta rubuta muku ladan sallah duk wannan awannin da kuka yi to a gurin Allah sunanku masu sallah suna sallamewa ana ta rubuta muku lada shi yasa ka zo ka lacca ne ka zo ta'alim ne aka ɗauki tsawon lokaci ba a gama ba har karfe takwas karfe takwas da kwata karfe takwas da rabi wata ran ma an gayyaci malamai har tara na dare ya yi lalle za ka ji ka gaji ka buƙaci a tashi amma kuma kar ka manta wannan zaman ba zaman banza ba ne dan ba zaman teburin mai shayi bane ba zaman temple bane ba zaman hirar banza bace zama ne na ilimi zama ne na karatu zama ne na kana jiran sallah to annabi Muhammadu ya ce ana rubuta maka ladan kana yin ta yin sallah har sai an yi sallar an tafi gida sannan za a tsaye da rubutu a ƙara dare ko kar a ƙara a ƙara saboda matsalar shi ne shin a cikin lokutan ka na rayuwa kaf wanne ne Allah yake da shi ne ka in ba irin wannan lokacin ba shauran duk ba akan mashin ka kare ba ka yi yamma da gudu ka sake dawowa ka yi kudu da gudu ko ba haka bane da ma sauran duk anan ya kare iya wannan awa ɗaya da rabin da kake jin an matsa maka ita ce fa kaɗai Allah yake da ita watakila a sati a gurinka sauran duk hayaniyar ka kake ta yi ai ranar abdulmannan mahamud shirya mana menene ya kasafta mana yadda lokutan mu suke karewa a banza ko ba haka bane da yadda lokutan mu suke tafiya a banza cin tuwo kaɗai ka zauna ka ci abinci kusan awa nawa kake yi da sauransu saboda haka annabi ya ce wa innakum lam tazalu fi salati ba ku gushe ba kuna cikin ladan ana rubuta muku ladan sallah man tazartumus salata matukar dai sallar kuke zaune kuke jira kuna jira liman ya zo a yi sallah to za a yi ta rubuta muku har zuwa liman ya zo a yi sallah kowa ya tafi gidansu an gane ko wannan hadisi shi ma na anas wanda ya ce annabi ya zauna a gida bai fito ba sai kusan rabin dare sannan da ya fito bayan ya musu sallah ya musu nasiha a cikin nasihar ya ce musu wato ba ku gushe ba kuna cikin ladan sallah matukar kuna jiran sallah imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi kuma wannan lafazi din na ainihin wato a imamul bukhari ne allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya haɗa mu da su a aljanna imamun nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi an gane maganar da kyau ko allah ya shirye da mu استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس استحباب التبكير بالصبح مستحبانتين gaggauta sallar asuba fi awwali waqtiha a farko farkon lokacinta wa huwa taghlis shine ake kira taghlis al-ghalas aw taghlis huwa ijtima'u nuru subhi wa zulmatul layl haduwar dare tsakanin duhun dare da haske hasken asuba din nan shi ake kira al-ghalas al-ghalas ko kuma at-taglis na fata an fahimta ma'ana dai daga cikin abin da Allah yake so manzon Allah yake so ana so a dinga yin sallar asuba da wuri da sauran duhun dare kafin gari ya washe jama'a kun fahimci magana عن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهد يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر متلفئات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس نفت أم فهمت لا يعرفهن أحد من الغلس nana aisha habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siddiqatun bintu siddiqin mai gaskiya kuma yar gidan mai gaskiya zaujatu siddiqu kuma matar mai gaskiya annabi muhammad ka san wani mawaƙi ya ce salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd munsifa yace salamun ala duniya duniya salamu alaikum na barki wallahi ba ni ba ke idan lam yakun biha idan dai ya zama a wannan duniyar babu sadiqun aboki saduqun mai maka gaskiya cikin magana sadiqul wa'adi mai cika maka alkawari munsifan mai maka insafi mai maka yafiya idan kai masa ba daidai ba yace in dai babu wannan mutum a kusa da kai a duniya to duniya salamu alaikum ban ga amfanin zama a cikin ki ba jama'a kun fahimci magana shine salamun ala duniya idan lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di unsifa to nana Aisha ta cika waɗannan duka mai gaskiya yar mai gaskiya tana tare da mai gaskiya sannan ga ta da cikawa annabi alkawari sannan kuma gaji tana son manzon Allah Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdaus malamai suka ce cikin sahabban manzon Allah kaf musamman mata ba a samu mai ilimin na Aisha ba idan aka zo aka ce annabi ya ce kaza sai ta ce man qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala kaza wa kaza kaza ba duk wanda ya ce annabi ya ce kaza yayi wa annabi ƙarya bai taɓa faɗin wannan ba har al-imamu zahabi a cikin siyar a alamin nubala da ya zo ya dinga kamba manana Aisha yana yaba ta yana faɗin matsayinta ya ce shi tun da yake bai taɓa ganin malami a duniya irin na na aisha ba duk sahabbai da dabi'ai kowa ya ce babu wani wanda ya kai na na aisha karatu jama'a ga ta ba shekaru take da su masu yawa ba ba jimawa ta yi da yawa da manzan allah ba ta ce ta zawwatu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa ana bintu tis'i wa bana bi wa ana bintu tis'i wa makastu indahu tis'a tace na aure annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina yar shekara tara annabi na tare a gidansa eh ina yar shekara na annabi ya aure ni ina yar shekara tara na tare a gidansa ina me na zo na aure annabi ina yar shekara shida afwan na tare a gidansa ina yar shekara tara ta ce wa makastu inda an kuma na zauna tare da manzan Allah shekara tara jama'a kun fahimci magana ya aure tana yar shekara shida ta zauna a gidansa tana yar shekara tara ma'ana ta tare sannan ta zauna da shi tsawon shekara tara kun gane da abin nan classification din aiko ko amma kun san jabberi san da ya karyata wannan hadisi jabberi jabberi yi jabberi ne ya karyata wannan hadisi ya karyata hadisin kuda idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyagmisu thumma liyanzi'ahu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhar shifa ya karyata wannan hadisi mun karanta hadisin da ku a can baya ko sannan kuma duk hadisan da yake cewa an ci zarafin annabi da yawancinsu kashi biyu ne waɗanda suka inganta ya murɗa fassara su ba haka malaman sunna suka fassara su ba malaman hadisi na hakika wanda duniyar ilimi ta yadda su malaman hadisi ne ba haka suka fassara su ba wanda suka inganta kenan amma mafi yawancinsu ba su inganta ba yanzu wannan hadisin da yake sukar ahlus sunna da hi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsotsar azzakarin Hassan kuma ya je ya yi alwala ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba hadisin nan da'ifun jiddan matruk babu ta inda hadisin ya inganta ko miskala zarrata ko miskala zarrata ka je ka ji dr bashir sokoto akwai lakcoci series da ya fara yi sunansu jana'izar mutanen kogo kun san sunan abin da markazinsa ashabul kahfi war raqiyi ko to sunan laccar kenan kaje kaje yayi kata kata da hadisin hadisin bai inganta ba farko ma tukunna hadisin bai inganta ba sannan idan ka dawo fassarar hadisin yadda shi yake fassara shi da matsayin cin zarafi ko ya inganta ba haka bane malamin suna kawo hadisin ne a ka'ida malamin suka ce idan mutum yana da yara ƙanana yanzu don Allah in tambaye ku idan akwai yaro ƙarami ɗanka ko yarinya ƙarama ƴarka idan ta zo kusa da kai saboda ba riga ko wando a jikinta za ka gagara ɗauka ta ko ka rungume ta eh me ya aibi a cikin wannan yanzu idan aka jefa zargi akan mutum mutumin kirki a jefa zargi a kansa don yana ɗaukar ɗansa ba shi da wando ko yarsa wanta ba wando a jikinta don yana ɗaukar ta shin in aka zarge shi da wani abu an ci mutuncin shi ko ba ci mutuncin shi ba tsakani da Allah mutumin arziki mutumin kirki me zai sha'awa a jikin yarinya karama ko yaro karami kuma ɗansa wanda ya haifa tsakani da Allah to idan wannan jingina shi ga individual mutane aibi ne to don Allah an jingina wannan ga manzon Allah ne ya ma'anar shi jama'a kuna ina fata kuna fahimta domin wallahi yanzu mun dole ne mu ɗauki wata gaba duk da cewa ba mu kai waɗancan malaman namu karatu da ilimi ba amma a ɗan abin da Allah ya hore mana mu ma dole yanzu ya zama wajibi mu dinga ɗakurwa muna warwarewa mutane irin waɗannan shubuhohi duk da cewa mu kai su ba su sun isar mana mu ɗalibai ne amma wallahi tallahi wannan ka'ida ta ballighu anni walau aya muna nan akan ta ba zai yiwu mun dan fahimci wani abu kuma sannan mun shiru kawai saboda mu ba manyan malamai bane ba a'a a hakan yadda Allah ya hore mana din daidai gwargwado to haka kuma za mu yi wa sunnar manzon Allah hidima dole ne mu dinga ɗauko wasu abubuwa daidai ilimin da Allah ya sanar da mu muna warware wa mutane shubuhohin da wannan munafikin Allah yake kokarin dannawa a cikin al'ummar musulmi saboda haka hadisin bai inganta ba asali ma hadisin kiristoci ne suka kirkiro shi ba musulmi ba ne ba a littattafan ahalus sunna musulmi yake ba a littattafai ne na kiristoci amma sai ɗauko shi ya zo yana yi wa ahalus sunna ƙarya cewa sun ce annabi yana tsotsar azzakarin husaini Allah ya sauwaje to wannan shine saboda haka dai a takaitan takaitawa jama'a lallai idan har nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda babbar malama ce babbar alaramma ce babbar hafizar alqur'ani sannan kuma wacce take mai karatu mai karantarwa amma ka je ka ji Audu Jabberi irin maganganun da yake an tayawa nana Aisha maganganu na batanci ba na tunanin ko yanzu a nan cikin muna wani ya zo ya ce wani ai matarka nan mutuniyar banza ce ido da ido yake cewa matarka mutuniyar banza ce to na farko dai mafi karancin abin da ke jinginawa a kanka na farko shine baka iya zabar mata ba ko dan ka je ka ɗauko mutuniyar banza yanzu mafi karancin abin da mutum ya zage matar manzan Allah mafi karancin abin da ke jinginawa annabi shine yana jinginawa annabi rashin kan gado da lissafi duk da annabtarsa da manzancinsa bai sanya zai je ya ɗauko matar arziki ba yanzu don Allah wannan maganar ko daga individual mutane cin mutunci ne ko ba cin mutunci ba to ina kuma idan an jingina ta zuwa ga annabi Muhammadu jama'a mutum ya ce matar ka duk mutanen banza ne ai kawai ya hada da kai kawai kai ma mutumin banza ne kawai haka ne ko ba haka ba mutum ne ya zo ya ce duk abokanka mutanen banza ne me yake nufi kai ma mutumin banza ne anil mar'i la tas'al wa sana an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi idan zaka tambayi mutum halayensa ka tambayi abokansa domin kowanne aboki da abokansa yake koyi to duk mutumin da yace Abubakar mutumin banza ne Umar mutumin banza ne Usman mutumin banza ne Anas mutumin banza ne Abdullahi dan Umar mutumin banza ne Abdullahi dan Abbas mutumin banza ne Abu Ubaydah ibn Jarrah mutumin banza ne me yake nufi annabi ma mutumin banza ne abin da yake nufi kenan jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda su ne abokan shi to in aka ce duk waɗannan mutanen banza ne to ana nufin wanda ya tara su ma na banza ne kenan na atayibuna li tayyibat Allah ya sauwaƙe don haka dole ne mu dinga taka tsantsan da maganganun waɗannan mutane kuma malamai suka ce wannan zama dan ana ta taburza cewa shin wannan mutumin a zauna da ke ko kar a zauna da shi wasu suna ganin kar a zauna da shi ma kwata-kwata tunda in an zauna da shi ma menene ta hayaniya zai ta iya ta maganganu da wane ne da wane ne wasu suna ganin bai kamata a zauna da shi ba kuma daga cikin abin da wasu ke kafa hujja da shi shine su dama yan shi'a da mutanen banza su dai ba su da masu sauraron su in ba yan uwansu mutanen banza ba alkhabithatu lil khabithina so suna kokari kullun su samu wata kafa da za su jawo hankalin ahadus sunna su ji maganganun su to duk ranar da aka zauna za a tattauna da shi hankalin kowa zai taho ya ji maganganun da yake faɗa to a garin haka sai ya ja mabiya a cikin ku ba ku ankara ba wannan dalilin yasa wasu ke ganin bai kamata a tattauna da shi ba to amma kuma a wasu lokuta kuma tattaunawar ta fi akan rahin tattaunawar me dalili yanzu idan ka je ka alqur'ani zaka ji munazarori da yawa Allah ya bada labarinta Qur'ani ya yarda da munazara kai ba munazara ba har mubahala sanda Allah ya tabbatar a yi ta idan ta kai makura ko ba haka bane jama'a har mubahala don haka tsakanin annabi nuhu da mutanensa an yi munazara su faɗa ya faɗa ya kawo hujjar kaɗaituwar Allah su su kawo ta biyuntaka ko ukuntakar Allah wannan tattaunawa ce munazara ce ina fata kun fahimci magana annabi Musa da hi da Fir'auna da mutanensa an tattauna an yi munazara munazara ce munazara ce tsakanin annabi Musa da Fir'aun qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa suka ce Musa ko dai kai ka je ko naka hujjar da dalilin da kake so ka tabbatar da abin da kake da'awa ko kuma mu mu fara qala bal alqu sai ce a ku ku fara na fata mun yi magana falamma alqaw saharu a'ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim lokacin da suka jefo sai suka sihirce idanun mutane suka firgita su sun zo da sihiri mai girma in ji Allah amma da Allah ya sawa abin annabi Musa mu'ujiza shi kuma sandarsa sai ta dinga haɗi iya abin da suka jefa wannan munazara ce shi yasa ma a wani guri sai yace qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara nasu duhan ranar da za a haɗu dan a buga shine ranar ado yawmuz zina yawmuz zina inda malamai suka dinga mata fassara wasu suka ce ana nufin ranar sallah ita ce yawmuz zina wasu suka ce a ranar idi ita ce ranar abin nan sallah abin nan yawmuz zina wasu suka ce ran juma'a kowa ya kwalliya zai tafi masallaci ko suka ce ita ce yau zina sannan ya ce wa an yi kusharar nasu duhan a tara mutane da hantsi sai a zo a buga ga jama'ar mu ga jama'ar ka gani ga ku ku ku faɗa ni in faɗa a tabbatar da waye makaryaci waye mai gaskiya saboda haka idan ka je kana bin tarihin annabawa da manzanni za ka ji munazara iri iri saboda matsala ce wanda kowa yanzu yana yanzu misali in aka ce to an fasa ba za a tattauna ba wallahi wasu za su tafi da cewa to in dai haka ne audu jabberi yana da gaskiya a shi tsoronsa ma ake ji ko ba haka bane tsoronsa ma ake ji don haka kamar yadda dr sani ya faɗa ne a bar ɗaliban ilimi su je su masa wankin babban bargo su kuma manyan malamanmu sai su yi masa ɗauraya an gane maganar da kyau ko ka Allah jikan dokta ka san karatu ya haɗu da hausa ai mutum ya shiga uku in ya taɓa irin waɗannan dama ga karatu kuma ga karin magana mana ga nutsuwa mana yana magana yana in ina kai ka ɗauka bai san me yake faɗa ba Allah ya sa mu dace saboda haka audu dabberi malamai suka ce tattaunawa da shi ya fi akan barin tattaunawar saboda a kubutar da mutane daga bala'insa yauwa a kubutar da mutane daga bala'insa kawai abin da yake bayyana shine tattaunawar ba za ta zama irin yadda aka saba tattaunawa ba malam ja'far yayi tattauna da wani dan shi'a in ba manta ba wannan tattaunawar tana nan har yau tana nan akan youtube idan ka je kai saci tana nan ana abun dinta ya kure shi an tattauna da wanda yace ana rubutowa Allah ne wasiƙa kuma shi ma ya bada amsa wani zindiki ne shi ma a Kano kasan kano jalla babbar hausa kenan ba abin da babu a ciki ga malaman sunna ga mushrikai duk ba abin da babu so aka zo aka ritsa shi aka zo aka zauna da shi karshe da ya sha ruwan ayoyi da hadisai ya ce ya tuba shi da ke Allah yana son sa da alheri ya tuba ya ce ya gane kuskuren shi da haka ya janye wannan magana shikenan aka manta da wannan matsala lokacin mai tatsini kafin faɗan mai tatsini an zauna da mai tatsini an tattauna da shi akwai wani munafiki shi ma wai nan sakwato wai musussuka ne somtin musussuka yana nan kima za a ga ana saka bidiyon sa a YouTube da ina ne da ina ne dan qur'aniyun ne bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka mihi ya hada mu da ke a jannatul firdausi ya zo nan Bauchi ya samu wani kasur gumin dan shi a Bauchi yayi daga daga da shi a cikin kusan kasur guda shida tun daga suka yi wannan zama har yau bai kara motsi ba ya tura min wani audio wanda ya yi ta kiran bashir lawa wannan munafikin dan shi'an da yake zuwa garin nan yake wa mutane rashin kunya ya neme shi akan ya zo su zauna ya gudu ya iya zauna audio yanzu ina da hiwayar da suka yi da shi da bashir lawan wannan bashir lawan din da ya zo yake wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wannan duk barazanar ta banza mana wallahi asadu sunna ya dinga kiran sa yace ya zo su zauna ya zille yace shi bai yadda ba saboda haka munazara a musulunci idan akwai maslaha na a kubutar da aƙidar mutane to tana da fa'ida kamar yadda na faɗa ba za a yi munazarar irin yadda aka saba ta harbati ba dole kowa za a haddade masa lokaci in ka fara magana to minti uku aka baka duk abin da za ka faɗa bayan minti uku za ka tsaya abokin munazarar ka kuma zai baka amsa za a yi wannan tsari ina fata an fahimci magana kuma ba gwamnati ne za ta zama alƙali ita zai ta ce wani yana da gaskiya wani ba da gaskiya ba an gane magana da kyau ko yauwa ba ita ba ne saboda haka za a yi tsare-tsare akwai jami'an tsaro akwai malamai suna gurin tsari za a yi wanda sai mutum ya rasa inda zai sa kan shi wallahi saboda haka mu dai muna goyon bayan a yi wannan tattaunawa mu shine fatawar mu shine shine tunaninmu a tattauna da shi a ƙure shi wannan shine gaskiyar magana don wallahi wallahi babu wani abin da zai sa ba za a ƙura malam abdul jabbar ba babu dalili saboda ba akan gaskiya yake ba kuma wallahi bari faɗa muku dama ita irin wannan mas'alar idan Allah yana so ya tozarta ka sai ya kawo hanya da za a tattauna da kai a ƙurar maka maneji ya ka tabbatar baka da hujja idan baka sauka daga kan abun nan ɗinka ba sai a barwa Allah lamarinka wallahi za ku ga yadda Allah zai yi da audu jabbeli wallahi ku zuba ido za ku ce mun yi wannan magana za ku ga yadda Allah zai yi da shi wallahi wannan mutum ba zai gama lafiya ba idan dai bai dawo kan sunnar manzon Allah ba zai yi kaci mutuncin annabi da sahabbai da qur'ani da bukhari da muslim da manya-manyan bayan Allah Allah ya barka ba wannan abin da ya shiga kadai daga cikin yana daga cikin sakamakon bala'in da ya dawo kai shi Allah ya shirya da mu don haka na Aisha take cewa qultu qala take cewa kunna nisa'ul mu'minat mun kasance mu matan mu'minai yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salatal fajr muna halartar sallar alfijir sallar asuba kenan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kunna nisa'al mu'minati matan mumine sun kasance ya hadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat alfajiri suna halartar sallar asuba tare da ainihin wato manzon Allah mutalaffiatin bi murutihinna suna lullube da ainihin wato murutihinna wato lufayinsu an gane maganar da kyau ko wato riguna masu nauyi wanda ake lullufe jiki da su kamar ka ce barguna ko kuma gwaduna gwado ko dai wani a makamancin haka lufayu ne masu kauri kuma masu nauyi wanda suke sakawa shine bi murutihinna summa yanqalibna yanqalibna ila buyutihinna idan an idar da sallah din sai su juya gidajensu hina yaqdina salata lokacin da suka idar da sallar asuba la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas ba wanda yake gane su saboda haɗuwar duhun dare da hasken asuba wato wannan kamar ya nuna mana annabi yana idar da sallar kenan da sauran duhun me duhun dare yasa sai su zo su wuce suna shiga gidajensu bayan an idar da sallar asuba ba wanda zai gane wannan matar wane ne wannan mata ta ce wannan matar wannan matar makwabci ina fata an fahimta saboda me nana aisha take cewa la ya arifuhunna ahadun min al-ghalas ba wanda yake gane su saboda haduwar duhun dare da hasken asuba sai wannan ya nuna mana ashe ana so a yi sallar asuba da wuri kafin gari ya riga ya gama washewa ta yadda idan an fito za a dinga gane juna ana so a yi ta da sauran duhun dare jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ko Allah ya shirye da mu mata yakunu mudrikan lil waqt yaushe ne idan mutum yayi sallah ya riski lokaci ma'ana yayi sallah akan lokaci ƙaba'i bai kama shi ba wato ramako bai yi sallar a ba lokacinta ba yaushe ne idan mutum ya sallah ya samu haka an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba ash-shamsu فقد أدرك العصر وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة أنقاني الله يشير يدهم دقا أبي هريرة الله يحقى مدى أبو هريرة الجنة الفردوس أبو هريرة يكي تيوى للي من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي من أدرك من الصبح ركعة wanda duk ya riski raka'a ɗaya daga asuba to ku lura raka'atan anan yana iya ɗaukar raka'a cikakkiya da ruku'unta da sujudunta da komai sannan kuma yana iya ɗaukar raka'atan ruku'u ma'ana ka yi kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura kana yin allahu akbar ka kama ruku'u dama ba da ita ne ake riskar raka'a ba ka gama gwiwa kenan sai rana ta faɗi to yanzu wannan raka'a taka ka same ta kenan kafin rana ta me ta faɗi tunda sanda ka kama gwiwa sannan ranar ta faɗi ko to a ƙarƙashin wannan ka sami menene wannan raka'a to a karkashin wannan hukuncin kuma ka samu wannan sallar la'asar din akan lokaci domin raka'a ɗaya ta riga ta shiga kafin lokaci ya kure kafin rana ta faɗi ai na muku wannan darasin sati ko biyu ko uku da suka wuce ko to shine man adraka raka'ata to wasu kuma malamai suka fassara da cewa he ka samu cikakkiyar raka'a kafin rana ta faɗi sannan sauran raka'o'i guda uku ka yi su bayan rana ta faɗi shine ka samu sallah amma magana mafi inganci kamar yadda na karanta muku a baya shine ko da ruku'un ka samu baka samu asalin cikakkiyar raka'ar duka da ruku'u da sujuda ta gaba ɗaya ba in dai ruku'un ka same shi kafin rana ta faɗi to ka samu wannan sallah akan lokacinta jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ko domin shi ruku'un samun sa ko da liman kake bi ai in ka zo ka samu bai riga ya dago daga mai ba daga ruku'u ba ko har ka riske shi ai ka samu wannan raka'a tare da wa tare da liman to tun da ka same ta to in ka samu hakan ma kafin rana ta faɗi ka samu raka'ar kafin me rana ta faɗi don haka ka samu wannan raka'ar akan lokaci da kun fahimci magana Allah ya dace da mu don haka yake cewa qabla an tadlu ash-shamsu kafin rana ta faɗi faqad adraka subha to wannan ya riski sallar asuba wa man adraka raka'atan min al-asr haka duk mutumin da ya riski raka'a daga la'asar qabla an tagruba shamsu kafin rana ta fadi faqad adraka al-asra to wannan shi ma ya riski sallar la'asar an gane maganar da kyau ko walaysa hadha al-hukm khassan bis-subh sai al-imam al-badawi yace wannan hukuncin fa bai kebanci sallar asuba ba wal asr da kuma sallar la'asar kadai wa inna ma huwa amun fi kulli salatin ya shafi kowace sallah ce na fata an fahimci magana ya shafi kowace sallah bi ma'ana idan ka samu raka'ar farko kafin lokacin sallar azahar ya fita ka samu ruku'u ko ka samu raka'a kamar yadda wasu malamai suka faɗa to ka samu wannan sallar azahar din akan lokaci haka isha haka magariba haka asuba dukansu idan ka same su ka samu amma annabi ya faɗi ne min babi a tasmiyatul khasi bi itlaqil jam'i wato ya faɗi wasu salloli ne amma yana nufin duka ne ina fata kun fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث أتبت دق أبي هريرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي تيوى من أدرك ركعة من الصلاة وان يسام ركعة دق صلى أو تفسر كينا a wata fasara kuma man adraka raka'atan wanda ya samu ruku'u min salati daga wata sallah faqad adraka salata to wannan sallar ya same ta dan haka bata kubuce masa idan a jam'i ne bata kubuce masa ba in kuma kafin lokaci ya fita ne to bata kubuce masa ta higa cikin qada'i ba jama'a kun fahimci magana wannan hadisi dukan su guda biyu Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi na saman Imam Nasa'i ya rawaito shi na kasan yanzu wanda muka gama imamu abu dauda da turmidi da imamu nasa'i duka sun rawaito shi bayan imamu bukhari da kuma imamu muslim qada'ul fawaid yaya ake rama salloli idan sun kubuce yanzu mun ji yadda za ka samu sallah a asalin lokacinta matukar dai ka same ta kafin rana ta faɗi idan la'asar ce ka same ta haka kafin rana ta fito idan asuba ce ka same ta haka kafin inuwarka ta kai misalanka guda biyu in azahar ce kafin wannan lokaci ka same ta kun fahimci magana da kyau ko to wannan kenan to yanzu idan kuma har ya kai ranar ta riga ta faɗi sai kuma kai la'asar shin wannan la'asar ɗin menene hukuncinta ta karɓi ko bata karɓi ba shine za mu tattauna idan har ba kai sallar asuba ba har san da rana ta fito ko tunda mun ji in ka samu ko da raka'a ɗaya ne ko ko da ruku'u ne kafin rana ta fito ka samu sallar ko to idan har ranar sai da ta fito sannan ka samu kai sallah kuma ba uzurin bacci ko mantuwa ba shin me hukuncin wannan sallar wallahi jama'a daga nan ne za ku gane jama'a da yawa suna kifawa ba su sani ba mutane suna ta kifewa a gaban Allah ba su sani ba saboda malamai sun tafi bari dai mu karanta kar na kawo muku magana ku bar mu je gurin karatu mu je mu je gurin mu je gurin tare da ku insha Allah qada'ul fawaid yadda ake rama wato sallolin da suka wuce an Anas radiyallahu anhu qala قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها daga sahabi Anas dan Malik yake cewa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan wanda ya manta wata sallah ya manta shaf ka san haka wani lokaci yana faruwa da mutum shaf wallahi zai shagaltu da wasu abubuwa shaidan sai mantar da shi bai yi sallah ba can sai ya tuna ce inna lillahi wa inna an yi azaba ce a ina tun sai kuma ta gobe ta yau kan dai ta wuce ta wani babban mu idan ka tambaye shi wani kayi sallah ya ce tun da azahar mu muka yi sallar ma'ana shi wai kai yanzu ba azahar za ka yi ba shi tun da azahar ya yi sallah an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa wanda duk ya manta sallah haka siddan wani dalili wani shagali ya ɗauke shi ya manta auna ma'anha ko kuma ya yi bacci bai farka ba har lokacin sallah ya wuce fakaffaratu ha to kaffarar wannan sallah din an yi salliha idza zakaraha ya sallace ta lokacin da ya tuna ta na fata an fahimta yawwa ya sallace ta lokacin da ya tuna ta sai kawo aya a cikin muwadda ta imam maliku annabi haka ta same su jama'a wata rana annabi ya yi tafiya ya dawo to daga cikin ladabin annabi in ya dawo daga tafiya yakan ajiye zango kafin ya shigo garin madina to sai ce wa sahabbai su kwanta a wani kwari su dan huta kafin su shigo gari to da suka kwanta sai ya ce wa bilal fakala ala subha bilal ka lura mana lokacin asuba daga lokacin ya tashe mu a wata ruwaya aka ce shedan sai zo ya dinga rarrashin bilal kamar yadda uwa take rarrashin ɗanta idan tana so ya yi bacci fanama bilalu wa nama rasulullah wa ahalun raka ko kuma wa nasu minan raka annabi ya yi bacci bilalu ya yi bacci duk mahayan nan kaf kowa dama to an gaji falam yafza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta darabat kuma shamsu annabi bai ankara ba kawai sai zafin ɗumin rana shine ta da manzan Allah rana ta fito kwal jama'a annabi ya farka a firgice ya ce ina bilalu bilalu ya ce gani shi ma ya taso a firgice ya ce ya na ce ka kula mana sallar asuba ka duba rana yadda ta fito ce wallahi ya rasulallahi ban gushe ba ina kula mana sallar asuba har sanda ta zo bai wuce saura da ƙiƙai ba ban san lokacin da bacci ya kwashe ni ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ib'athu ku tashi ku kora ababan hawanku fa inna hadha wadin bihi shaytan wannan kwarin akwai shaydan a ciki dan haka kar ma mai sallar anan mu matsa gaba ya tashi sahabbai suka matsa gaba sannan suka yi sallah to da suka yi sallah da suka juyo sai annabi ya faɗa musu wannan hadisi yace man nasiya salata aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza zakaraha wanda di ya manta bai wata sallah ba ko yayi bacci ya dauke shi sannan sai ya farka to kaffararsa shine ya sallace ta a lokacin da ya tuna ko lokacin da ya farka sai ce fa inna hala kaffarata laha illa zalika domin ba ta da wata kaffara in ba wannan ba sai kawo wata su'aya da take cikin suratu taha da Allah yake cewa wa aqimis salata lidhikiri to amma anan ba za ka kawo ta ba dan kira'ar guda biyu ne akwai wa aqimi salata lidhikiri akwai wa aqimi salata lidhikira to za ka kawo ta da kira'ar lidhikira ina fata an fahimta ka tsaye da sallah lokacin da kame ka tuno ne ma'ana ka tuno ba kai sallah ba ko ka farka daga bacci to sai ka sallace ta a wannan lokacin to suka ce daga lokacin kuma da ka farka din ko kuma ka tuna din sai kuma ka ce to dama kana dure shinkafa ne a buhu bari ka ƙarasa sannan sai ka je ka yi sallah to ko kayi kuma ba a bukata duk abin da kake kana tunawa sai ka jefar da shi kawai sai ka nemi inda buta take ka je ka yi alwala ko me kake yi kawai ka watsar da shi suka ce sai dai idan larurar a ce kana ban ɗaki misali sai abin ya faɗo ma to ba za ka taso ba dole sai ka gama biyan bukata kun gane maganar da kyau ko ko wani amma makamancin haka daga cikin larurar da ba zai yiwu ka datse ta ba amma in dai za ta datsu datse ta kawai ka zo ka yi sallah daga ka jinkirta to kuma sallar ko ka yi ba a so Allah shirya da mu hal yaqdi man taraka salata amdan hatta kharaja waqtuha shin wanda ya bar sallah da gangan da ganganci in ji hausawa har lokacin ta ya fita shin idan ya yi sallar za a karɓa ko ba za a karɓa ba shine maganar da nake yi ɗazu mutum haka kawai kamar yadda annabi ya siffanta tilka salatul munafiqina yajlisu yarqubu samsa hatta idza kanat baina qarnay shaytan qama fa naqaraha arba'an la yadhkuru allaha fiha illa qalila annabi yace waccar ita ce sallar munafikai mutum ne zai zauna yana ganin rana tana dab da faduwa sai ta fadi ma sannan sai ta zo wuf sai ya dauki buta sai ya zo ya caccaki kwaya hudu baya ambatan Allah a cikinta sai ɗan kaɗan annabi ya ce wannan sallar munafukai ce in ji manzan Allah mun karanta hadisin da ku ko to shin idan mutum ya bar sallah da gangan da ganganci ta kubuce masa ko ta kubuce mata sannan daga baya ta zo ta yi sallar shin wannan sallar za a karɓa ko ba za a karɓa ba قال ابن حزم رحمه الله الإمام علي بن حزم الزاهري أتكم المحلى شرح المجلى المحلى بالآثار شرح المجلى أبجلدي نبي شافي نقري بيود تلاتين دبير يتي إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا لكل صلاة فرض وقتا kowace sallah da ka sani Allah ya sanya mata lokaci in dai ta farilla ce in ji al-Imam Ali ibn Hazm al-Zahiri an gane ku mahdudu tarafaini wanda wannan sallah kuma tana da iyakar kowanne bangare ma'ana akwai lokacin da sallah take shiga akwai kuma lokacin da take menene take fita yadkhulu fi hini a fi hini mahdudin wa yubtilu fi waqtin mahdudin sallah tana shiga a wani lokaci da aka keɓance sannan kuma tana ɓaci a wani lokaci da aka keɓance jama'a kun fahimta fala farka baina man sallaha qabla waqtiha dan haka babu bambanci tsakanin mutumin da ya salla kafin lokacin ta ya cika wa baina man sallaha ba'da waqtiha da kuma wanda ya salla bayan lokacin ta fita yanzu dan Allah duk mutumin da ya sallan azhar karfe 11 da rabi da minti biyu tsakani da Allah an karɓi wannan sallar karfe 11 da rabi misali nake muku to in dai ka yadda wanda ya azahar karfe 11 da rabi ba a karɓa ba to haka kuma wanda ya yi ta karfe uku saura ko uku da wani abu shi ma ba a karɓa ba don lokacin ta ya shiga ya fita wannan an ki a karɓa ne saboda ya yi ta kafin lokacin ta ya ya shiga shi kawai tsabar tsoron Allah na fata an fahimta sha ɗaya da rabi kawai ya alwala ya shiga masallaci ba mantawa ya ba ka san akwai kuma mantawa akwai rudewa kuma akwai kuma farka daga bacci mutum ya farka daga bacci bai gama wasa kewa ba kawai sai ya nemi buta sai ya idar sai a ce ya karfe takwas ne da rabi yanzu musamman irin saudiya malam idan kana saudiya idan dai baka yi hankali ba za ka yi ta yin sallah kafin lokaci an gane magana da kyau ko saboda wani irin yanayi ne ya saba da yanayin kasar ku sai ka dauka iwar haka ai an jima da yin sallah alhalin ba a yi ta ba to idan ba irin wannan rudewar ba haka kawai ka san lokaci bai yi ba kai sallah to ba a karba ba to tun in har mun yadda idan mutum ya yi sallah kafin lokaci ya shiga ba a karɓa ba to imamu ali ibn hazmin al-zahiri abin da yake so nuna mana anan shine haka idan ka yi ta bayan lokaci ya fita kuma babu uzurin bacci ko mantuwa kamar yadda muka kawo hadisi ɗazu to shi ma ba a karɓa ba jama'a kun fahimci magana sai ce li anna kilaihima salla fi ghairil waqti domin dukkan su biyun da wanda ya kafin lokacin da wanda ya bayan lokacin duk sun yi sallah ba akan lokaci ba wa aidan har idan kuma fa innal qada'a lalle shi ramako ijabu shar'i wato shine abinda shari'a ta wajabta wa shar'u la yajuzu li ghairi Allah ta'ala an lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walau kana al qada'u wajiban 'anil 'amidi لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك كاغني سيتي شيرا مسلا وانا ابني وند شريعة تسو أيشي والشرع إتكو شريعة لا يجوز لغير الله بايوا أيتا غوانا الله an gane ko in ba Allah ne ya ce a yi ba haka ala lisani rasulillah kuma ta zama akan harshen manzan Allah ne aka yi ta shi yasa wani lokacin imamu ali ibn hazmin al-zahiri yake burge ni wallahi mala yana daga cikin malamai sanda suka ce mujaddidul qarnil kamis bayan shekara 500 da rasuwar manzan Allah ba a samu wanda ya jaddada musulunci da sunnar manzan Allah ba irin wannan malamin da yanzu muke karanta magana shi mujaddidul qarnil kamis ake masa tashi mujaddadin karni na biyar saboda idan ya zo maka magana ma yasa ake kiransa az-zahiri kawai shi dan a bayyana magana ta gaskiya ne kawai in hadisi ya ce ayi ayi in ya ce kar ayi kar ayi kawai kar a tsaya wani dubi dubi in Allah ya faɗa Qur'ani ayi in ya ce kar ayi kawai kar ayi kawai ba wani dubi dubi ina fata kun fahimta akwai inda yake da kusakurai a wasu gurare cikin fatawoyin shi amma inda ya dace sun fi yawa yasa duk abin da kake bi na mazhabobi in kana karanta maganganun Ali ibn Hazm al-Zahiri baka san lokacin da zaka ajiye mazhabarka ka dauko maganar sa kai aiki da ita ba yanzu abin da yake faɗa mana a nan shine ita rama sallah wani abu ne wanda yana da alaka da shari'ar Allah ko ita ko shari'ar Allah bai yiwuwa a yi ta sai an samo ta daga Allah daga harshen waye manzan Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sai ce walau kana alqada'u wajiban da a ce rama sallah idan mutum ya batta da gangan ta kubuce wajibi ne ko alal amidi ga wanda yake da gangan ya bar sallar litarki sala ya bar sallar da gangan hatta ya karu da waqatuha har lokacin ta ya fita lama a gafala Allah ta'ala wallahi da Allah ba zai rafkana ba sai ya gaya mana cewa duk lokacin da kai ganganci sallah ta kubuce maka to ka in ka tawo lokacin da kaga dama ka tashi karama ta Allah zai rafkana ba zai gaya mana wannan ba to Ali ibn Hazm ne ce tunda Allah bai ce mana idan mutum ya bar sallah da gangan ta wuce masa ya dawo ya rama ta ba Allah bai faɗi wannan ba kuma mun yadda Allah baya mantuwa baya rafkana yayi shiru bai faɗi meye hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ba dan haka ko kai ba a bukata wala rasuluhu kuma da annabi bai gafala ba sallallahu alaihi wasallam zalika da bai gafala daga wannan ba an gane ku wala nasiyahu kuma da bai manta shi ba wala ta'ammada menene itunani na bitarki bayani kuma da bai bar yi mana faɗakarwa dangane da bayani akan ainihin wato wannan sallah cewa ga lokacin da za mu rama ta ba sai ɗaura maganarsa da aya ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ku ba mai mantuwa ba ne don haka tun da Allah bai faɗi ga yadda za a yi da mutumin da ya bar sallah da gangan ba ko ya yi sallar ba a bukata suratu maryam aya ta ainihin wato 64 yace wa kullu shari'atin lam ya'ti bi al-qur'an was sunnah fahiya batilun dan haka duk wata shari'ar da qur'ani bai zo yace a yi ta ba sunna bata zo tace a yi ta ba dan haka rushasshiyar magana ce malam abdul azim al-badawi da ke ya yarda da wannan maganar yana gama maganar ali ibnu azim az-zahiri kawai sai ya shiga babun gaba sai ya ce al-awqatul lati nuhiya anis salati fiha lokutan da aka hana sallah a cikin su dan haka a bisa fatawar ali ibnu hazm az-zahiri da kuma fatawar shi malam abdulazim albadawi idan mutum ya bar sallah da gangan ta kubuce masa ba tare da wani uzuri ko na bacci ko mantuwa ko wani abu ba haka kawai ya bar sallah ba ba wai wani uzuri ba to ko ya yi sallar ba a bukata don allah bai ce ya rama ta ba annabi ma bai ce ya rama ta ba don haka tun da ba su ce ya rama ba idan ya yi ta ba a bukata to yanzu mun ji fatawarsu mu akan wace muke na muna kan tamuwa ku ita baka alaihi ulama'u wannan ita ce gaskiyar magana ba iya magana ali ibn hazm al-zahiri bane malamai da yawa ko mu ce mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan magana to lalle idan mutum ya bar sallah da gangan ta fita a lokacinta haka kawai bai yi ba to ana bin sabahinta kuma in yayi ba za a karba ba kuma ana bin sabahi kai ka ji wani abu wallahi yasa ganganci wa Allah ba karamin bala'i bane ana bin ka bashi in kuma kai ba za a karba ba yanzu kaga wannan kankare ta sai an je lahira kenan to yanzu ka dawo kanka bala'i ko baka dawo kanka ba Allah ya yi mana Allah ya shiryar da mu jama'a za mu dakata a nan za mu taya alqatul lati nuhiya an salatu biha lokutan da aka hana yin sallah a cikin su abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله توفيقي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته